الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 19 ga watan zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma nawa goma ga watan bakwai shekara ta da ashirin lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na a shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai na halatta mutum kudin da aka bashi ajiya ya kwatsa su da nashi ya yi ringa juyawa yana kasuwa da su yana halatta amma da izinin mai matukar bai baka izinin taba wannan kudi to baya halatta haramun domin kayan ajiya amana ce dole ka kiyaye waɗannan kudade da aka baka ka je ka aje su har akai lokacin da mai su ya nemi kayan shi don haka in har ka san za ka taba tun farko lokacin da ya kawo maka ajiya sai ka shaida masa to waɗannan kuɗaɗe fa zan yi wani sha'ani na da su amma insha Allah a duk lokacin da ka buƙaci kuɗinka to zan haɗa maka to idan ya yarda ya amince to ba laifi amma matukar baka nemi izinin shi ba ya baka izinin to haramun ne ka taba kayan ajiya don haka kenan in har mutum ya taba to sai ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya faɗa ma shi wannan wanda ya bashi ajiya kudin nan da ka bani na dan taba su amma dai yanzu na dawo da su kamar yadda suke na'am wai kamar misali kama mutum aiki a matsayinka na ma'aikaci jin daɗin wannan aiki da ka masa sai ya ɗauki wani abu ya baka shin yana halatta ka karba? halaka ne ka karba gane ku wata kyautatawa ce ya maka bayan ka gama masa wannan aiki amma in kafin kai masa wannan aiki ya ɗauki wani abu ya baka to wannan cin hanci ne baya halatta ka karba wannan ana kiranta hadayar ummal wanda hadayar kyautuka da ake ma ma'aikata kwange ne duk ma'aikacin da za a yi masa kyauta a sababin wannan matsayi da yake rike da shi to haramun ne ya karbi wannan kyauta wani nau'i ne wanda yake na cin hanci cin hanci ku haramun ne amma bayan ka gama masa aiki jin daɗin wannan aiki da ka masa ya ɗauki wani abu ya baka to ya halatta ka karba kyautatawa ce darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul jihadi wasiyar kuma mun tsaya ƙarshen wato babi na 106 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin fita bulaguro a cikin wata na ramadan galibu malam ya yi wannan babi ya kulla wannan babi domin nuna mana cewa babu wani karhanci game da yin bulaguro a cikin wata na ramadan in har ya kama ba laifi ba ne babu wani karhanci babu wata illa don haka ubangiji ta'ala a can cikin suratul bakara ya mana bayani na rangwamen da yi game da ajiye azumi akan matafi kamar yadda yake cewa wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra duk wanda ya kasance bashi da lafiya ko ya kasance akan hali na bulaguro ya ajiye azumi a sababin wannan rashin lafiya ko kuma bulaguron to na kan shi kididdiga wasu kwanuka na daban domin rama iya adadin abin da ya sha kaga ayat tana ƙara tabbatar mana halaccin bulaguro a cikin wata na ramadan to shine anan wato malam ya mana babi shine ce babu khuruji fi ramadan ya zo mana da hadisin abdullahi dan abbas allah ya ƙara musu yadda na faɗa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya fita bulaguro a cikin wata na ramadan manzon allah kuma ya ɗau azumi wanda kar mu manta bayani ya gabata shi matafiyi yana halatta wato ya ɗau azumi a cikin halin bulaguransa kuma yana halatta ya ajiye ajewar rangwame ne aka masa kamar yadda hadisi ne ingantacce wani daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mun yi bulaguro tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikinmu akwai masu azumi kuma akwai waɗanda ba sa yi waɗanda ba sa yin azumi ba su aibanta masu yi haka su ma waɗanda suka yi azumin ba su aibanta waɗanda ba su yi ba to illa kasancewar ajiye azumin shine ya fi dacewa game da yi domin hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana faɗa cewa lalle ubangiji ta'ala idan ya ma bayansa rangwame to yana kaunar wato su karbi wannan rangwame da ya musu don haka ajiye azumi na matafiyi a cikin halin bulaguro wannan rangwame ne to shi ne ya ce fasama mazan allah ya dau azumi hatta balagar kadi afbar lokacin da mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya isa wani dawa da ake kiran shi alkadid wato manzan Allah sai ya ajiye azumi lokacin da aka zo aka ba shi labarin jama'a fa sun galabaita a lokacin nan bayan la'asar ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kawo masa ruwa a wata gidauniya a gaban kowa manzan Allah ya daga ya sha domin ya tabbatar musu cewa shi ya ajiye azumi mafi yawan jama'a suka aje wasu suka ki ajewa aka zo aka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa ai wasu sun ci gaba da azumi manzan Allah sai yake cewa ula'ikal usa ula'ikal usa waɗannan su ne masu saba ma Allah da manzansa don haka a takaice malam ya zo da hadisin domin tabbatar mana da halaccin gulaguro a cikin wata na ramadan wato babu wani karhanci za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب التوديع وقال ابن وهب أخبرني عمرو وابن دينار عن بكير وابن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال لنا إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار قال ثم أتيناه نودئه حين أردنا الخروج فقال إني كنت أمرتكم أن إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يؤذب بها إلا الله فإن أخذتموهما فاقتلوهما malam Allah ya ji kansa wato na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na mustahabbancin yin bankwana wato a cikin hali na bulaguro kamar yadda a wata nuska akan samu ziyadar babu taudi'i fi safar yin bankwana wato a cikin hali wanda yake na bulaguro wanda shi asali game da yin bankwana kamar yadda nasi ya zo shi matafiyi shine zai zo ya yi bankwana cewa to sai idan mun dawo a sanya mu cikin addu'a Allah ya dawo da mu lafiya shi wanda zai yi bulaguro asali shine zai zo ya ma kenan waɗanda suke mazauna bankwanan cewa zan tafi to amma tare da cewa bai keɓanta ba ga shi matafiyin don haka shi wanda yake mazauni ya yi bankwana ya je ya yi bankwana ga shi matafiyin shine mamin babu aula shine anan malam ya zo mana da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda na faɗa ba asana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ba'as ya ce lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya aika mu wato a cikin wata tawaga an gane ko idan aka ce alba'as su ne 'yan samami kenan 'yan sojoji da akan hada su a tura su domin zartar da wani al'amari shine anan yace ba a tsana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'ath yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya aika mu a cikin wata tawaga ta yaki kenan cikin wasu 'yan samari faƙala lana sai manzon Allah yace da mu illa qitun fulanan wa fulanan ya ce in har kun haɗu da wane da wane shi ne ya ce lirajulaini min ƙuraishin sammahuma wasu mazaje ne biyu daga cikin ƙuraishawa wanda manzan Allah ya ambata musu su ya ce in har kun haɗu da su fa har kuma bin nar manzan Allah ya ce ku kona su da wuta waɗannan mutane biyu wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba da umarnin cewa in har an haɗu da su to a ƙona su da wuta saboda ƙona mutum da wuta kisa ne wanda yake mummunan kisa saboda sun yi wani laifi laifin da ya kai matsayin a yi musu irin wannan hukuma wanda sababi lokacin da aka zo da sirikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda yake aure da diyarsa wato shine abul as ibn rabi an zo da shi a daure sahabbai suka cafko shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya sake shi amma sai ya masa sharaɗin cewa in ya koma wato ya ɗoro masa diyarsa zainab a raƙumi kenan ta zo gunshi madina maza Allah ya masa wannan sharadi to a lokacin da ya koma gida makka shi abul as ibn rabi wato ya shirya zainab yar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka dora ta kan raƙumi aka doro ta kamo hanya to sai aka samu wasu mutane biyu shaidan wannan mutane biyu shine habbar wato ibn aswad da shi da nafi ibn abdukais me za a yi sai suka tsankwali wannan raƙumi na zainab lokacin tana kan raƙumin an fito an kamo hanya raƙumi da ya zabura sai ya kado ta kadowar da yake mata har ya sa ta yi bari ta yi rashin lafiya shi ne a nan mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce in har kun camke su to ku ƙona su da wuta to shi wannan habbar ibn al-aswad sai ya gudu shi ma wancan gudu ya yi amma a ƙarshe shi habbar wato ya musulunta kuma ya kyautata musuluncinsa har ya tar da zamanin mu'awiya shi kuma wancan dai nafi ibn abdukais shi dai ba a rawaito cewa magabata sun zano da shi a cikin littattafai waɗanda suke bayani game da sahabban maza Allah sallallahu alaihi wasallam mai yiwa ya mutu ba kafin ya musulunta shine a nan saboda ta'addancin da suka yi maza Allah ya ba da umarnin cewa in har kun haɗu da wani da wani kenan su ne habbar an gane ko habbar ibn al-aswad da nafi ibn abdikais domin dukkansu suna daga cikin ƙuraishawa maza Allah ya ce faharri ko kuma bin nar maza Allah ya ce ku kona su da wuta qala abu huraira yake cewa thumma atainahu nuwaddi'uhu hina aradna al-khuruja sannan sai muka zoma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mu yi masa ban kwana lokacin da muka yi nihin fita kaga wannan nassi ne a bayyana wanda ke nuna wanda zai yi tafiya to yakan je ya ma mazauna ban kwanan cewa to sai mun dawo amma tare da cewa shi wanda yake zaune shi ma yakan iya zuwa ya je ya ma wanda yake matafiyi ban kwana shi ne ma ya fi dacewa faƙada sai mazan Allah ya ce da mu inni kuntu amartukum an tuharriqu fulanan wa fulanan bin nar maza Allah ya ce da na umarce ku game da cewa ku kona wani da wani da wuta maza Allah sai ya ce wa innan nara ma'ana na dawo daga kan wannan umarni da na baku wa innan nara maza Allah ya ce lalle ita wuta la yu'adhibu biha illallah ba wanda ke azabtarwa da ita in banda Allah subhanahu wata'ala manzo Allah yace fa ina akhaztumuhuma faqtuluhuma manzo Allah yace in har kun camke su ku kashe su amma maganar konawa da wuta manzo Allah yace na janye wannan umarni wannan kenan nasxu sunna bis sunna wanda farko manzan Allah ya ba da umarnin cewa a kona su daga baya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya janye wannan umarni mai yiwa wahayi ne ubangiji subhanahu wata'ala yo masa kuma yakan iya kasancewa iya ijtihadin sa ne kamar yadda a cikin wata riwaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina jin kunya yake cewa inni la astahayi min Allah yace lalle ina jin kunyar ubangiji na la yambage li ahadin an yu'azziba bi azabillahi bai dace ba ga wani yayi azabtar da wani yayi wata azaba da azabar Allah don haka a takaice shi wannan hadisi malam ya zo da shi saboda wannan gaba thumma atainahu nuwaddihu sannan muka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan mu yi masa bankwana kenan haka aka sunnanta mana idan mutum zai yi bulaguro ya tarar da jama'a waɗanda suke ‘yan uwa da abokai kina yi musu bankwana cewa sai mun dawo kuma haka su ma sukan iya zuwa su je su yi masa bankwana kenan ko shi ya zo ko su su je wannan duka ɗaya hadisin zai zo a gaba wanda hadisin yana ɗaya daga cikin dalilan da ke nuna cewa yin azaba da wuta baya dacewa duk da cewa hannun wasu malamai sun tafi akan karhanci kamar yadda akwai da yawa daga cikin magabata sun alwar daga cikin magabata daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin su Aliyu sun kona wasu da wuta haka Khalid ibn al-Walid haka Aliyu ibn Abi Talib da sauransu kuma tare da cewa daga cikin sahabbai akwai waɗanda suka tafi akan kwata-kwata baya halatta a azabtar da wani wato azaba ta wuta kamar yadda abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda lokacin da aliyu ibn abi dalib ya sanya aka yi rami aka rura wuta waɗanda suka allantar da shi mabiyan abdullahi ibn saba al-yahudi wanda ya ma aliyu sujada aliyu ya ce subhanallah me kake nufi sai ya ce ai kai allah ne aliyu ya ce ka dawo ya koma yi da mabiyansa waɗanda suka ɗauki aliyu a matsayin allah an gane ku aliyu allah ya kara masa yadda ya ringa tura su cikin wuta yana kona su duk waɗanda ba su dawo ba suka janye wannan fadata su suka tuba abdullahi dan abbas yake cewa wallahi inda na tarar da shi ya ce da ba zan bar shi ba ya kona su domin na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa cewa ba wanda ke azaba da wuta in ban da allah don haka shi ba ya yi inkarin kashe su ba a nau'in kisan ne ya yi inkari don haka wannan duka an samu kenan sabani na magabata wasu suna ganin halarci wasu ba sa ganin halarci asali dai magana mafi rinjaye haramun ne kamar yadda bayani zibabin zai zo nan gaba don haka irin yadda a da za ka ga idan kaman kwalfasa wannan jan kiyashi mai cizo za ka ga an ɗauko toka mai zafi ta murhu ana zuba masu wannan duka baya halatta haramun an gane ko kamar tururuwa da in ta dawo mutane toka mai zafi ta wuta ake ɗaukowa a ringa zuba mata a takaice dai duk wani nau'i wanda yake na azabtarwa in dai da wuta ne to baya halatta domin ba wanda yake azaba da wuta in banda Allah subhanahu wa ta'ala babu sami'i wa ta'ati lil imam qala haddathana musaddad وابن مسرحد ابن مسربل قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن عبيد الله وابن عمر العمري أنه قال حدثني نافع هو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن الصباح قال وحدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية فإذا فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wajabcin ji da bi ga duk wanda ke shugabantar jama'a an gane ko duk wanda ma'ana aka nada shi a matsayin shugaba to dole a saurari fadarsa abin da ya fada dole a ji kuma abin da ya yi umarni dole a yi masa da'a amma kuma da sharadi kamar yadda a wata nuska shine ya ce malam ya amurbi ma'asiya matukar shi shugaban wato bai yi umarni game da aikin sabo saba ma Allah ko saba ma manzansa amma do abin da zai fada dole a saurari abin da ya fada idan ya yi umarni ya ce a yi kaza ko a dina kaza da kuma dole a yi masa da'a matukar babu saba ma Allah babu saba ma manzansa shi ne anan malam ya zo mana da hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sam'u wa ta'atu haqq manzon Allah ya ce shi da bi wato haƙƙi ne ma'ana wajibi ne an gane ku ji da bi kenan ga duk wanda ya shugabanci jama'a haƙƙi ne wajibi ne wato akan jama'a lafazin haƙ idan aka ce abu kaza haƙƙi ne a kanka abinda ake nihi ai wajibi kamar yadda hadisin da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salasun haƙƙun alallahi ta'ala aunuhum mutum uku haƙƙi ne akan ubangiji mai girma da ɗaukaka taimaka musu da agaza musu shine ya wajabta ma kansa saboda wato fagala tashi amma ba don cewa akwai wani abu wanda yake zama wajibi akan ubangiji subhanahu wata'ala shine ya wajabta ma kansa a ganin damar shi shine anan yace asan wa ta'atu haqqun ma'ana ji da bi ga duk wanda yake shugabantar jama'a wannan wajibi ne abin da ya faɗa a saurare shi abin da ya ce a yi ko a daina a yi masa da'a maza Allah ya ce malam yi umar bi ma'asiya matukar wato ba a yi umarni game da saba ma Allah ko saba ma manzansa kenan a cikin abin da shi shugaban ya ce a yi ko ya ce a dina babu saba ma Allah babu saba ma manzansa to ya zama wajibi mai biyayya da haka kenan dukkan wata doka da za ta zo daga gunshuwa gabanni to abu na farko wajibi ne musulmi su tsaya su yi nazari game da wannan doka shin a ƙarƙashinta akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa matukar akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa bin wannan dokan haramun ne dole musulmi za su sanya kafa su shure wannan doka domin haƙƙin Allah shi yake sama da haƙƙin kowa lalle ubangiji ta'ala shi yayi umarni game da yin da'a ga shugabanni to amma da'a ga shugabanni ba da'a ba ce ba mutulaka cewa kawai in dai suka ce a yi kaza ko a daina kaza dole a zaman tura kumi da aka la da'a ga shugabanni tana karkashin da'a ga Allah da'a ga manzansa kamar yadda ya ce ya ayyuhal ladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum ya ku mu'minai ku yi da'a ga ubangijinku ku yi da'a ga manzansa ku yi da'a ga majibinta lamari daga cikin ku majibinta lamari shine malamai suka ce al'ulama wal umara malamai da shugabanni su malamai iya abin da yake kansu fada su kuma shugabanni su suke zartarwa don haka fadar malami dole a bita matukar ta dace ma shari'a amma matukar bata dace ba ba maganar ai masa da'a haka shugaba duk abin da zai ce a yi ko a daina za a yi masa da'a matukar babu saba ma Allah babu saba ma manzansa malamai suka ce wannan shine sirrin da ba a maimaita cewa wa adi'u ulil amri minku domin da'a ga manzan Allah da'a ce mutlaka domin tana karkashin da'a ga Allah subhanahu wata'ala domin shi ba shi da nashi don abin da ya ce a yi ko a daina isar da sako ne yake a madadin ubangijin shi shi ne anan ya ce asan wa ta'atu haƙƙun ma'ana ji da bi ga shugabanni ga shugaba wannan haƙƙi ne ma'ana wajibi ne akan al'umma malami umar bi ma'asiya matukar ba a umarce su wato da saba ma Allah sai ya ce fa in umira bi ma'asiya maza Allah ya ce in har an umarci mutum game da wani aiki wanda yake na sabo aka ce kai kaza alhali wannan abu da aka sa ku ya saba ma Allah ya saba ma manzansa to baya halatta ka mika wuya ko kuma aka ce ku daina kaza alhali wannan abu da aka ce ku daina abu ne wanda Allah ya wajabta muku to ba maganar ku yi da'a shine manzo Allah ya ce fala sam'a wala ta'a wato ba maganar ji ba maganar bi an gane ko shine kenan kalima wadda take cikin akhdari tun farkonsa da yake cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu da'a ga wani abokin halitta wani taliki game da saba ma mahalicci in dai akwai saba ma ubangiji subhanahu wata'ala to wannan wajabcin yin da'a ga shugaba ya saraya da haka malam ya zo da wannan domin kasancewar cikin kitabul jihad ne duk lokacin da kenan wanda aka jagorantar da shi akan jama'a idan ya ce ku yi kaza dole ku yi idan ya ce ku daina kaza dole ku daina matukar babu saba ma Allah babu saba ma mazansa kenan wannan ba yana nihi ba shugaba na kololuwa gaba ɗaya duk wanda aka shugabantar da shi akan jama'a sannan babu babu babun akwai hadari ko? ma iya yin wannan babin aiko babun yuqatalu min wara'il imami wa yuttaqa bihi قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان أن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن لآخرون السابقون وبهذا الإسناد من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن ذلك له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akan yi yaƙi wato domin kare shugaba yuƙata domin wara'il imam akan yi yaƙi domin kare shugaba waɗanda suka zo su hallakar da shugaba suke famar su kai gare shi to za ku yi yaƙi ta kowane hali domin kare shugaba lafazin alwara a larabci na ɗaukan ma'anar amam kuma yana ɗaukan ma'anar alkhal kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa min wara'ihim barzakun ila yawmi yub'ath kaga anan ma'anar wara wato shine amam an gane ko to don haka shine anan ya ce yukata domin wara imani wato akan yi yaƙi domin kare shugaba wa yutta ƙabihi kuma shi shugaba akan ɗauke shi a matsayin garkuwa ne wa yutta ƙabihi akan yi garkuwa da shugaba ba ana nihi ba a rike shi a yi garkuwa da shi kamar yadda ku rike wani cewa sai an muku kaza sannan za ku ba da a shi shugaba matsayin garkuwa ne ga jama'a saboda kasancewar inda akwai shugaba shugaba ba zai bari a cutar da jama'a kuma ba zai bar ba su jama'ar junansu ya ringa cutar da juna dole duk wanda ya zo zai cutar da jama'a shugaba kenan zai dau mataki a kai shi to shine ya ce wayu taqabihi kenan akan maida shi akan yi garkuwa da shugaba kenan game da duk abin da zai samu jama'a ta musulmi da cutarwa shine anan malam ya zo da hadisin wato abu huraira allah ya kara masa yadda yake faɗa ya ce ya ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa na hannu da akiru na sabiquna manzon allah ya ce mu ne na ƙarshe kenan a wajen zawwa domin mu ne cikamakin al'ummu kafin mu al'ummu da dama sun gabata mu ne ƙarshen al'umma amma as-sabiquna mu ne marigaya a wajen matsayi a ranar kiyama mu muka zo da ƙarshe amma kuma wajen matsayi mu ne na farko saboda wannan al'umma ita ce farkon al'ummar da idan an yi busa ta tashin alkiyama farkon wannan al'umma ita ce farkon al'ummar da za ta tashi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama wa ana awwalu man yanshafu anhu al wa ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa ya ce ni ni ne shugaban 'ya'yan adam a ranar kiyama ni ne farkon wanda zai ɗago kai idan an yi busa ta tashi sannan kuma ni ne farkon mai ceto kuma ni ne farkon wanda za a karɓi cetonsa to haka al'ummar mazan Allah sallallahu alaihi wasallama idan an yi busa ta tashin alkiyama mu ne farkon tashi kuma mu ne farkon waɗanda za a yi ma hisabi kuma mu ne farkon waɗanda za su shiga aljanna don haka shine a nan manzon Allah ya ce nahnu al-akhiruna as-sabiquna mu mu ne na ƙarshe a wajen zawwa amma kuma mu ne marigaya na farko a ranar kiyama sai ya ce kawai sai dai su waɗannan jama'a an ba su littafi gabanin mu su yahudawa da yan musha kuma ranar juma'a ita ce aka farlanta musu an gane ko Allah ya makautar da su maza Allah ya ce don haka juma'a ta muci gobe asabar maza Allah ya ce ta yahudawa ce jibukwa lahadi maza Allah ya ce ta yan mushanci to a hadisin ya riga ya gabata tun a cikin kitabul juma'a malam ya zo da wannan kin domin nuska ce ta shu'aib ibn abi hamza wanda ya ji ta kenan kasancewar don haka kuma salo ne na malaman hadisi kenan da yake duka nuska ɗaya ce kenan shine anan sai ya ce wa bihadal isnad kenan sukan dan maimaita domin su zo kenan da hadisin da suke ne amma ba dan ya shigo da shi ba anan kawai dan yana da alaka da baban nahnu la akhiruna sabiquna saboda nusukar in da sanadin hadisin shine yace wa bi hadhal isnadi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man ata'ani faqad ata Allah duk wanda ya mun da'a ya tabbata cewa Allah ya ma da'a domin Allah ya faɗa man yudi'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya ma manzon Allah da'a tabbas ubangijin da ya turo shi shi ya ma biyayya saboda shi baya da nashi kamar yanda ya maimaitu kenan duk abin da ya ce a yi ko ya ce a daina sako ne yake isar mana a madadin ubangijinsa shi ne yace mana afa ni duk wanda ya mun da'a fa kada afa Allah tabbas yayi da'a ne ga ubangijinsa wa man asani yace duk wanda ya saba mun fa kada asallaha tabbas ya saba ma ubangiji mai girma da daukaka wa man yudi ila amira manzo Allah yace duk wanda ya ma shugaba da'a fa kada afa ni tabbas ni ya ma da'a domin ni na yi umarnin cewa a ma shugaba da'a kenan duk wanda ya ce a yi kaza kama wana kaza idan kama wannan kaza kenan shi kama tunda shi ya maka umarni akan haka shi ne ce wa man yudi ila amira duk wanda ya ma shugaba da'a faqad aqa ali tabbas ni ya ma da'a sai ya ce wa man ya asil amira duk wanda ya saba ma shugaba faqad asani tabbas ni ya saba ba sai ya ce wa innamal imamu junnatun kusan da cewa shi shugaba a cikin ku manzan Allah ya ce matsayin garkuwa yake matsayin garkuwa yake shi yakan kare jama'a kada makiya su cutar da su kuma shi yakan kare jama'a game da zaluntar junansu domin duk wanda ya zalunci za a dauke za a kwabe hannunsa kenan domin a tsawatar da shi ya daina wannan zalunci mai haƙƙi a fito masa da haƙƙinsa amma in babu shugaba duk wannan abu ya kau duk wani dan ta'adda yakan zo yayi abin da ya ga dama a cikin jama'a kuma su kansu jama'ar za su zamanto kamar dabobi sai ya ce wa innamal imamu ku tabbata shi shugaba a cikin jama'a kadai jumnatul manzon Allah ya ce matsayin garkuwa ne yuqata domin wara'ihi manzon Allah ya ce akan yi yaki domin kare shugaba an gane ko ta ko ina za ku iya yin yaki domin kare shugabanku wa yuttaqa bihi maza Allah yace kuma akan yi garkuwa da shi ma'ana a maida shi a matsayin garkuwa domin kare jama'a game da duk wani abu da zai iya cutar da ita domin lafazin wa yuttaqa shi ma dai ma'akuzu min alwiqaya ne idan aka ce alwiqaya ita ce garkuwa kenan sai yace fa in amara bi taqwallahi idan shugaba ya umarci jama'a game da tsara dokokin ubangiji abin da ya ce ku yi ko abin da ya ce ku dena al'amari ne wanda Allah ya shar'anta muku to wannan dole a yi masa da'a shine ya ce fa in amara idan shugaba ya yi umarni bi ta kawallahi game da tsara dokokin ubangiji wa adada ya yi adalci a cikin shugabancinsa fa inna lahu bi zalika ajran lalle yana da lada cikakke a gun Allah subhanahu wata'ala game da wannan adalci da yi wa in qala bi gairihi in kwa yayi umarni bi gairihi da wani abu wanda yake maimakon haka kenan saba ma Allah ko saba ma manzansa ko wani abu wanda yake na zalunci kenan lafazin qala anan bi ma'ana amara an gane ku kamar yadda wasu malamai suka ce anan wa in qala bi ma'ana wa in fa'ala kenan min babi idlaqil qawli alal fi'li amma kenan a nan abin da muke so mu gane kishiyar kenan wa ina fa in amara ne kenan ai wa in qala wa in amara bi ghairihi in yayi umarni da wani abu wanda yake ba tsara dokokin ubangiji ma'ana abu wanda yake na sako ko na zalunci fa inna alaihi min wato zunubin sa na kanshi kenan na wannan abin da ya umarni me yasa saboda kasancewar shugaba ko da kasancewar abubuwa waɗanda suke na saban Allah wanda yake tattare da shi in dai abin da yace a yi babu saba ma Allah babu saba ma manzansa yi masa da'a ya zama wajibi amma kuma laifin shi wannan kuma yana kan shi na rashin adalcinsa nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الله